من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين بقي ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1436 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda aka saba muna karatu a cikin suratul a'raf mun tsaya aya ta goma sha sha bakwai mun tsaya aya ta goma sha bakwai insha Allah za mu tashi aya ta goma sha takwas kafin nan ga tambayoyi da aka turo za mu karanta su kafin a ci gaba da karatu insha Allah ta'ala wannan takardar doguwa ce wadda ta kunshi da tambaya da kuma bayani daga farko ba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace malam ina roƙon Allah yayi maka albarka duniya da lahira yayi addu'a da sauran musulmai gaba ɗaya yace amin sannan sai yace bayan haka muna roƙon malam da ka taimaka mana a da ka taimake mu da ta'alim a wannan masallaci mai albarka na gsu gombe ranar juma'a juma'a in hakan zai samu muna roƙon malam mu mutanen tudun wada kasuwar mata jauro abare jauro kuna da arawa alasa mu dace da alasa mu dace da amsawarka amin suma amin yace bayan haka mara ina da mata yana da matansa guda biyu yace amarya da uwar gida kamar yadda ya rubuta yace tun da ya amarya sai uwar gidan ta fito da wani hali wanda ko ya mata magana kamar ba da ita yake ba kuma in ya mata nasiha akan abin da take yi ba za ta bari ba sau da dama in ya mata nasiha a ɗaki su biyu kawai sai ya zo ya ji maganan a bakin amaryar to a ƙarshe har ta ƙure shi ya ce wadda ko ya mata magana kamar bai yi ba sau uku yana hana ta wankin yamma sai ranar ta yi ya kama ta sai ya ce wallahi tun da ba ta jin maganarsa in wani abu ya same ta ba zai saya mata magani ba sai ga kuwa wato rashin lafiya ya kama ta ga shi ya yi rantsuwa kamar yadda ya rubuta ga shi ya yi rantsuwa cewa ba zai saya mata magani ba sai ga sai ga ciwon ya tsananta dole dai ya saya mata magani to malam me matsayin rantsuwarsa da ya yi to wannan ai wannan ba ko ka abun nan ba na farko dai ta fito da wani hali ita ita a gurinta ba a kira ba a gurinta kai ma ka fito da wani hali ne ai shi da sai ta fito da wani hali ba ka jin maganan ta ne shi yasa ta zama ba ta jin maganan don da kana jin maganan ta na san zai wuya ba ta ce maka me ka rasa ba e lokacin da zaka yi aure za ta ce me ka rasa kai ko duk da aka ka tsallake wannan maganan ka je ka yi wa aure ne ba ta maka amma ka tsallake ka je ka yi wa aure sannan kuma abin da ka hana ta wanki ne da yamma sai ka kama ta tana yi ma'ana ma a ɓoye ne ta bi umarninka tun da kama ta kai tana yi da ƙyar kuma sannan kace in wani abu ya same ka sai gashi ciwo ya kama ta likita ne ce maka wannan wankin yamma ne ya sa ta ko ya kama ta saboda kai ka rantse ne in wani ya same ta dalilin wankin yamma zazzabi kuma da ya kama ta sai dai in likita ne ya ce ta yi wanki ne jiya da yamma ya gano cewa wankin yamma ai ita ya kamata dama ita yanzu tana cike da kai ne saboda ka tsallake dokokinta ko za ta ke tsallake dokokinka abin da kawai ake fata shine kar ku tsallake dokokin Allah dukanku yawa amma irin wa'annan abubuwa za ka yi ta samun su amma ya kamata ka fito mata ta hanyoyin da suka kamata yawa kuma kana mata nasiha ko biyu kadai a daki sai ta je ta gaya wa amarya ta bai kuma tana son amaryan kenan kamar yadda kake son amarya saboda haka ba ta ba ta da matsala wannan sosai ba ta da matsala yawa kai ne kawai kake so ka jawo mana kana so ka jawo mata matsala ne kawai yawa amma tana tana da kokari gaskiya ok maganar salim an ta kawo maganar salim abin al'amuran ma na tuna mana insha Allah ta'ala za mu duba dai dama mun faɗa wani ma ya turo wannan abin haka ne insha Allah ta'ala ina ga wannan karon kan za a yi kokari a samar ko da baran juma'an da ka faɗa ba ko kuma dai ran da aka ga zai iya yiwuwa insha Allah ta'ala amma lallai ka kara duka wajen kula da su gaba daya da uwar gida da amurwa kan kai ka afata yawa ka kula da su gaba ɗaya sosai kuma dama dole ka saya mata magani don likita bai tabbatar ma cewa wankin yamma ne ya sa ka to ka ɗebo kayan mana da safe ka fara wanki aka gani ka kai wankin safe kake faɗa kawai kai ko ka ɗebo ka fara wankewa da safe insha Allah ta'ala za ka ga ta koma wankin safe ko ka kai ba ta ba ta ku wallahi alau wannan ba wani abin da za a gaya maka tun ba ba ka da kai ku ta kare dakin ka ko ku jini da ina ba ta Allah sa mu dace kuma rantsuwar ka da kai ba ta ba ta kan hanya saboda ka rantsa ne akan wankin yamma sai in ka samu likita ya tabbatar ma wankin yamma ne yasa ta zazzabi mun shi ba wannan za ka cewa me ya kamata kai balle ma uwar gida kan zaka iya abin nan ka fara mai sai ka fara in har in har likita ya ga ma hakan wallahu a'lam sannan wannan na gaban ku assalamu alaikum wa rahmatullah yace tambayar sa ita ce gida ne yake da kaburbura wannan ba mu yi su je ba an fara karantawa sai aka abu nan gida ne yake da kaburbura a wani tashi a cikin sa oke mun karanta muka ce za mu duba ban ma duba ba gaskiya na manta yana ga wannan sai daga baya insha Allah ta'ala sannan wannan na gaba ya ce malami duk lokacin da nake yin wani aiki na lada sai in dinga jin kaman don mutane suke abuna don mutane da suke gurin nake yi amma ko da na kasance ni kadai a wani guri sai in yi cikin kamar abunan yadda ya kamata sai in yi aikin kamar yadda ya kamata to malam a yi min bayani ka daina kallon mutane ko kai don su ko shaidan ya riya ma kamar don mutane kake sai ka kawar ka cewa don mutane kake yi ba sai kana yi ne don girman Allah kuma don neman lada a gurin Allah sai ka kawar da wannan magana ta shaidan dama shaidan in ya fito ta nan in ka dan yi kokari Allah ya taimake ka sai ya fito ta can kuma ba ka wannan kawai rayawan shaidan ne tunda ka san ka shiga aikin ka na ibada domin Allah kawai insha Allah ta'ala don Allah kake sai kai da kai daga tunanin da shi shaidan yake sanya maka sanai ta nan inni uhibbuka fillah ahabbaka Allahu alladhi ahbabtana fihi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatil firdaus bi hadha al-hub sanai ta malan shin wanda ya takaita wanda ya takaita akan yawaita karanta alqur'ani yana kallo ma'ana ba tare da yayi hadda ba to shi ma zai shi ma zai tattaka zuwa kololuwa yar yawai ta yana da falalanta amma wanda yake da wanda ya haddace alqur'ani ai yana da bambanci da wanda bai haddace alqur'ani ba sosai sai za wasu malaman suka ce summa awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أما دكان الله سبحانه وتعالى لهم فضل فضل كبير wato dukkan su yan aljanna ne ya za wasu ke ganin in mutum ya haddace alkurani in sha Allah ta zai shiga aljanna sai dai in kwata kwata a shaidana ya kama yi da alkurani ne ko ya kama yin wani abu daban to kaga wanda ya haddace alkurani yana da bambanci da wanda bai haddace ba amma kana da falala matukar kana ta yawaita karanta alkurani sannan maganan cewa karanta taka wannan wa'inda suka haddace ake magana da su eh wallahu ta'ala alam wannan kuma bayan ya yi sallama shi ma ya ce shi ne ya samu saɓani da abokinsa wadda ta kai ga ba sa yi wa juna magana amma ya ce shi ma bai so laifin da shi ma bai san laifin da ya yi masa ba tun farko ya yi iya ƙoƙarinsa domin ya ga cewa sun shirya amma bai ba shi fuska ba ya yi abuna bai ba shi fuskar yi masa magana ba ya yi har ya gaji kawai shi ma ya ce sai ya tsare shi kawai daga ƙarshe ya yi watsi da shi ya yi watsi da al'amarinsa wadda a halin yanzu kuma shi ma abunan wato abin tambaya a nan ya ce shi ne yaya matsayinsu yake a bisa mahangar shari'a bisa mahangar shari'a shine sai ku shirya mana ana bukatan ku shirya ne sai ka sake iya kokarinka na yanzu kuma da ka iya kokarinka ba ku shirya ba sai kai na yanzu kuma yanzu ko kuma ka gaya wani daga cikin abokanan ku wani kuma ka ce masa ga yadda kuke tsakanin ku da wani kana so a yi muku sulhu in wani ya shiga tsakanin insha Allah ta'ala za ku daidaita in ku biyun ne watakila abun zai gagara saboda shaidan yana hura shi yana hura ka to amma in wani ya shiga tsakani in Allah da za a samu dacewa sai ka gaya wani a cikin abokananku ko wani na sama da ku ko yayanku ko wani abu makamancin haka wanda yake sama da ku a cikin anguwa din Allah da yake shiga tsakani za a daidaita Allah sa a dace sannan wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi ina tambaya ne akan wata matsala misali a babban makaranta akan hada mutum da matan aure a project sai mutum ya kira ta a waya akan project din yana da laifi a musulunci a yawanci an haɗu ko da malami idan ka duba ɗalibai ana samu akwai mata akwai maza amma gaskiya mafi sauki da kaucewa ma zargi da samar da nutsuwa shine kawai kowace mace sai karbi namban wayan mijinta ita ta bashi namban wayan mijinta yawa sai buga miji a cewa shine wane mai duba project ɗinta saboda haka idan ya gama duba yana son ta karba zai gaya mata kenan ko su zo da mijin ko ta zo ba matsala amma zai zama da mijin yake magana sannan in ta yi tana bukatan ganin sa mijin ya bugo mata ni da yawanci haka nake yi da matan da suke yi a gurin mu saboda haka sai miji ya bugo kawai shi kenan sai ga za ku iya ma dariya ku yi dariya da shi kaga ba wani matsala kawai ba ma shi ne shi su yi dariya da ita kai ku yi dariya da shi eh kaga ya ci sauki yawa amma amma da kuna yawan yin waya abin zai zama wani abu daban gaskiya yawa in dai wannan dai shine mafi sauki kuma da za ka buga wayanta haka kawai ko da daddare ko da yamma ko da la'asar ya kuma kawai ce gashi ya shigo gida yana tana buga ko ta kewaya sai ya daga kaga in ya ji muryan ka namiji zai ji wani iri gaskiya ko da ka ce kai project ne sai ka ci gaba da bayani sosai da sharhi kafin ya gama gamsuwa kuma zai rinka jin wani dan ɗarɗar hakan nan yau in ya yadda jibi ma hakan nan sai ka sake bugowa maganar project bayan kwana hudu nan ma kake ka amma in shi kake bugawa ba matsala insha Allah sai ji sai kai mana ka kai malamin akwai kokari wallahi yana taimakon iyali na to da kana ta abu na din sa ta gurin ne sai kaga ya ya damu da abun cewa ya daukaka abun da gaske gaskiya hakan ya fi sauki akan aje ana zargin juna kamar yadda Sheikh Aminu Daura ya ce wani ya bugo an bugo ya fito da sabulu a jikinsa yana wanka kaga kar a yi haka wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ok to saboda haka insha Allah ta'ala saura tambayoyi kwaya uku insha Allah ta'ala gobe za a karanta su in ma da wasu da suka zo duk gaba ɗaya bi izinin Allah ta'ala za a karanta sauran abin da sauran haka yanzu za a ci gaba da karatu kamar yadda lokaci ya cika na karanta tambayoyi za mu ci gaba daga aya ta goma sha takwas insha Allah ta'ala a cikin suratul araf muna fatan Allah ya taimake mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
Iblis lura da yadda ya yi alkawari gaban Allah cewa zai zo wa mutane ta gaba zai taɓa musu lahirarsu ya sa musu kokonto cikin lahirarsu zai zo wa mutane ta baya ma'ana zai kwaɗaita musu duniya sai ya ga kowa ya duƙufa a kan duniya Allah ya kiyaye mu zai zo musu ta damansu ma'ana sai ya ga ya sa musu shubuha a cikin addininsu sun kyamaci addini zai zo musu ta hagun ɗinsu ma'ana sai ya kyautata musu sabo aikin sabo sai ya zama shine abun sha'awa a gurin mutum haka iblis yayi alƙawari gaban Allah yace haka zai yace kai ya Allah wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawa suna gode wa ni'imar ka ba ni'imar Allah zaman ka a cikin cikin mahaifiya kadai ni'ima ce ko da iya wanda aka tsaya aka aiki mutum da ya kamata mutum ya gode wa Allah bayan wannan akwai nimomi da yawa har aka kai ga inda mutum yake a raye to amma yace sai ka samu da yawan su ba za su gode maka ba to da Allah ya ji wannan qala sai Allah ya ce masa ukhruj minha fita daga aljanna maz'uman madhura kana abun zargi kana abun aibatawa madhuran korarre an nesanta ka daga wannan rahama din an sauke ka an kore ka laman tabi'aka minhu wallahi duk wanda ya bi ka a cikin su la'amla anna jahannama wallahi tabbas sai na cika wutar jahannama minkum da ku gaba ɗaya da kai da wanda suka bi ka ajma'ina gaba ɗayan ku yana tara ku cikin wutar jahannama Allah ya rantse sai ya cika wutar jahannama ba inda ya rantse sai ya cika aljanna aljanna tana da faɗi tana da girma wutar jahannama tana da tsayi tana da girma tana da faɗi amma Allah ya rantse sai ya cika ta saboda masu sabo suna da yawa iblis kuma ya rantse gaban Allah zai fito wa mutane ta inda ba sa tsammani to Allah subhanahu wataala kaga tan iblis ya rantse nan kuma Allah ya rantse Allah ya rantse kuma ya ba wa iblis din dama yajri fi ibn adam majrad dam yana gudana a jikin dan adam yadda jini yake gudana haka iblis yake gudana a jikin dan adam kai ya kai makurar da za ka yi tsarki ka yi alwala ka zo kana sallah sai ka yi sujada ka zo miƙewa sai sa wani abu kaman zare a duburar mutum sai ja abu sai mutum ya ji kaman yayi rihi kaman iska ta fita a gare shi saboda ka sai rinka tunanin yanzu ya kai sallan ne ko ya abu nan saboda iblis ya ga ka koro ikhlasi ka dukufa akan sallah banda Allah ba mu da kai timawa ya ga za ka sha saboda ka wannan illa kaga ba ba rihi mutum yayi ba sai iblis ya sa wannan abu nan shikenan sai ya sa mutum kokonto wanda mutum yana tunanin ko yanki sallar ne fita anya da yi abu nan bakwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a kar ka yanke sallanka sai in mutum ya ji wari ko ya ji karan fitan iska amma inda bai ji wannan ba al yaqinu la la yazalu bi shakk yaqini shine kana da alwala kana da tsarki kana sallah haka bai kamata shakka na kokonto da iblis ya zo maka da shi ya busar maka da yaqini ba amma iblis ya kai makular wannan har sai ya zo wa mutum ta irin wannan mataki zai ga cewa ya rikita maza kaga kafin mutum ya zo ya sake alwala ya je ya sake dukufa da sallah mai ikhlasi mai dacewa irin yadda ya yi da kafin nan ya yi tunanin cewa minti goma da da zai yi yana sallah ban wasu minti goma za su karu kuma dama ya yi alkawarin yin kaza ko kuma zai bude shago ko zai yi kaza to kaga daga wannan lokacin sai su ma tunanin abin da zai nan gaba a cikin sallah ta biyu wadda iblis ne ya kai shi ga wannan ba wai alwarsa ta ware ba yasa in ka ji irin wannan karka ce alwalan ka tawari ni sai kawai akan sallan ka ka karyata makaryaci shine iblisa wato al-yaqinu la yazalu bi shakk yaqini baya gushewa da kokonto yaqini kullun yaqini ne kokonto bai kai karfin da zai iya kauda yaqini ba zaka iblis ya rantse a gaban Allah shi rantsewar da yayi shine batar da bani adam Allah subhanahu wataala kuma ya rantse cewa bai Allah bai ce ba za ka bar da su ba a sai ce to da kai da duk wanda ya bi ka a cikin su kuka bata wallahi sai na cika wutar jahannama gaba daya kaga anan akwai matsala sosai mai girma iblis da duk wanda da yake shine akan zai tsaya sai ya bar da bayi Allah subhanahu wataala kuma bai ce ba za ka bar da su ba kuma bai rantse akan ba zan baka ikon bar da su ba a sai kawai ya rantse cewa tabbas shi kuma sai ya cika wutar jahannama da iblis da wanda suka bi shi wannan ke nuna iblis zai ci nasara wajen ɓadda mutane domin Allah bai nuna ya hana ba kuma lallai wanda suka bi iblisa ya kuma ɓatar da su Allah ya rantse sai ya cika wutar jahannama da su wannan ke nuna ayar akwai hana bacci a cikinta akwai nazari ya kamata mutum ya yi nazari iblis ya gana rantsewa akan duk abin da zai gani adam Allah bai ce a ba zai yi ba ai qala za famanta bi aka minhu fa inna jahannama jazaokum jazaan mawfura haka Allah ya maimaita duk ayoyin da Allah ya magana bai nuna cewa san ba kai saka bar da su ba sai dai kai inna ibadi laysa laka alaihim sultan to suwaye ibadullah din allazi iblisa bai da sulta a kansu sune fa da kiyar ake samu ɗaiɗaiku a cikin mutane waɗanda Allah ya kare su waɗanda Allah ya yi musu katanga daga iblis Allah ya samu na daga cikin su wannan za ka ga duk inda ake tafiya da duk abin da ake yi da duk inda aka shiga aka fita za ka samu tsira daga iblis sai in an samu dacewa daga Allah shi yasa iblisa in ya ɓadda mutane ya ɓadda mutane dama ta ƙarshe da yake da ita gare su shine kururuwa da zai da huduba da zai a cikin wutar jahannama inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum alƙawarin iblisa anan na ɓadda mutane yana nan Allah bai hana ba saboda wasu hikimomi da Allah ya san su da kuma wasu abubuwa da Allah ke so ya zartar sannan cikin wutar jahannama alƙawari ne daga Allah shi kan Allah subhanahu wata'ala zai zartar da shi tabbas za a cika wutar jahannama to amma anan iblisa da kansa zai furuci amma ba zai furucin a duniya ba sai a lahira sai ma a cikin mutane lokacin da lokaci ya gama kurewa inna Allah wa'ada kuma wa'adal haqq in kun bi ni wuta za ku shiga ya tabbata Allah ya kiyaye iblis yake faɗin wannan in an bi shi wuta za a shiga kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan to lalle alƙawari ya tabbata gaskiya ne wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma muku alƙawari alƙawarin iblis shine ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura to ni kuma na muku alƙawari fa akhlaftukum na saba shine alƙawarin cewa a in an yi kaza za a samu kaza in an yi luwaɗi ana samun kuɗi jari baya karyewa wanda duk kaga rairayin iblis ne yaushe mutum zai je wa namiji aikin da ya sanya aka halakar da al'umma guda saman garin ya koma ƙasa ƙasan garin ya koma sama sai aka aiko musu da duwar watsu daga wuta ana jefe su ya za a yi daidai da wanda shi kuma ya zo ya kasance wato aikin wa'incan mutane aka juya mutane ya zai a ce mu kuma a yanzu wani mutum ya zama wannan shine aikinsa ina tsammanin wai ana samun kuɗi da wannan wasu suna tsafe-tsafe su ɗauka luwaɗi hanyar dogewan mulki ne ko dogewan abuna arziki ko dogewan kaza shi yasa wani sa'in an samu jarrabawa sai ga wanda yake shahara ko yake dikuba da abuna sana'a ta ko jari ko kasuwanci sai ka samu yana yin luwaɗi ko kuma ka samu wani wanda shaidan ya riga ya rinjaye a kansa ko kuma ka samu mutum in ya dukufa wajen siyasa ko neman mulki ko wani abu sai ka same shi wani daga cikin su sai ka samu ya fada cikin luwaɗi saboda me ana raya masa ta hanyar shaidanu masu rayawa da kamfe kamfe da tsafe tsafe ko ta ai in an yi wannan ana samu mulkin ka zai doge ka rinka yin tazarce kenan ba za a canja ka ba ko kuma mai mulki abin nan in dan kasuwa ne a can a ai kasuwancin ka sai ya zama ya fi na kowa a gari duka wannan rayawan shaidan ne shine ya iduhum wa yumannihim shine zai ce abuna inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum to shine Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin shigar da mutane jahannama wannan alƙawari babu babu sabawa iblisa kuma abin da ya alkawari Allah bai musa masa ba kuma bai ce ya hana shi ba haka yake batar da mu dare da rana har a cikin masallaci iblis ya sama abin da sha'anin bata a cikin masallaci ka saba wa Allah ina ga wanda ya saba Allah cikin masallaci to ina ga in ka same shi a- a waje ko kuma ka same shi a bayan gida ko ka same shi a wani guri a cikin masallaci mutum bai tsira ba yaushe kake tsammani in yaje wani guri wanda kuma ba gurin masallaci ba ba gurin ambaton Allah ba Allah kiyaye daga iblis Allah subhanahu wataala sai ya ce to fita fita daga ita ne bai ce mata a'a ba zai yiwu ba a kawai sai ta ya fita wa ma'ana ya zai fito da aikinsa to bayan Allah ya masa alƙawarin a ya tabbatar masa da abin da ya roƙa an grantin masa abin da ya roƙa cewa yana so a bar shi ila yawmi wato Allah ya bar shi dai ila yawmi lokacin ma'lum shine busan gaho na farko amma har a busan gaho na farko iblis yana nan aikinsa kuma batar da mutane aikinsa batar da mutane kuma sanan iblis yana aihuwa yana da zuriya zuriyarsa kuma aikinsu shine batar da mutane duk waɗanda ya aifa a cikinsu za a watsa su cikin duniya su je su ci gaba da ɓadda mutane wanda ya zo ya faɗi kowa ya zo faɗi wa ya ɓatar kuma nawan- yawan adadi nawa ya ɓatar kullum sai kowa ya kawo report gurin iblis ya ba da labari nawa ya ɓatar kuma ya ya ɓadda su wannan ya zo ya faɗa wannan ya zo ya faɗa wanda ya fi kowa ɓadda mutane shi ya fi zama a fadar iblis ɗin to haka nan suke a doron ƙasa za za ya tabbatarwa wasu kuma sun zama wakilan iblis a cikin mutane su ma suna jawo mutane zuwa ga ƙasa suna ƙoƙari suna taimakawa iblis hanyar ɓatar da mutane waka shi yana yi su suna yi Allah ya kiyaye mu shayatin al-insi wal jinni kenan Allah ya kiyaye mu waka Allah subhanahu wataala yake wa ya adam
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
Allah subhanahu wataala sai ya waiwaya ga annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa duka abubuwan nan da suka faru dalilin annabi adam ne alaihi salam saboda an ce a yi masa sujjada iblis da yana nan yana biyayya yana tare da mala'iku yana tare da komai amma daga ran da aka ce yayi wa annabi adam sujjada anan ya samu matsala to yanzu iblis ya dau matsaya ya rantse ya tsaya kawai shi ya zaɓi a fidda shi ya zaɓi ya je ɓadda mutane ya ce wannan wanda ka nesanta ne da rahamarsa da rahamarka dalilinsa sai na ɓadda zuriyarsa la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila sai na rusa zuriyarsa na halakar da su na jefa su cikin bata sai yan kaɗan ka gama aya yan kalilan ne duk taron jama'a za ka samu yan kalilan ne mutanen kirki yawanci kalilan ne mutanen kirki duk abin da aka ce wannan abun ba kyau to kalilan ne ce kaulace masa mafi yawa za a bi shi yasa wa in tuta aktsara man fil ardi yudilluka an sabili in ka bi mafi yawan mutane to za su bar da kai wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'mini mafi yawan mutane ko kayi kwaɗayin su yi imani ba za su yi imani ba in dai mafi yawa ne kalilan ne za su yi imani to shine iblis bayan an gama magana da shi an kore shi daga wuta abu daga aljanna ya gangara to sai Allah ya karkata zuwa gurin annabi adam alaihi salam Allah ce wa ya adam ya kai annabi adam uskun anta wa zawjuka aljannata zauna kai da matarka a gidan aljanna fakula min haythu shi'tuma ku ci ta inda kuka ga dama ko me kuke so kawai ku ci ku ta zagayawa gidan aljanna shine mazaunan ku amma wala taqraba hadhihi shajarata kar ku yadda ku kusanci wannan bishiyar sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu bishiya yace kar su kusance ta a cikin aljanna su ci komai amma ban da wancan bishiya fatakuna min zalimi da zaran kun kusance ta kun ci daga wannan bishiya din to za ku kasance daga cikin azzalumai masu zaluntan kansu waɗanda suke sabon Allah waɗanda suke yin abun da Allah ya hana su ba kar ku yadda ku kusanci wannan bishiya wannan wasu malamai suka ce ya nuna musu bishiya yana nufin jinsin wannan bishiyar kasu ce wasu malamai suka ce a ya nuna musu bishiya ainihin bishiyar ita wannan bishiya ɗin ce kasu ce ba jinsin bishiyan ba kamar misali ka ce eh, bishiyan a ce bishiyan gwaba haka ce ga gwaba nan ko ina ka je cikin makarantar nan da wadda take kudu da wadda take arewa kai ko ina ka je cikin gombe eh bishiyan gwaba ai kasan irin ta ɗaya ne kawai ganyen ta iri guda ne jikin ta iri guda ne to sai nuna musu wannan bishiya ta wanda suke kallo sai ashe wa- in ji wasu malamai ashe ana nufin jinsin bishiyar ne mato ma'ana in muka buga misali da gwaiba duk inda suka ga bishiyan gwaiba in dai ƴaƴanta ne kansu ci su kuma sai suka yi tsammanin in wata gwaiba ne ba wacce aka nuna din ba wannan ya za su iya ci wasu malamai suka ce abin da ya rudar da su kenan wasu malamai kuma suka ce a bishiya ce zahirin ta aka nuna musu ita aka ce kansu ci kuma wannan bishiyar ce iblis ya ruɗe su ci shine Allah ke bada labari fa waswasa lahuma فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
ka duba sai Allah subhanahu wataala ce fa waswasa lahuma shaytan sai shaytan ya sa musu waswasi waswasi shine wasu malamai suka ce ya sa musu waswasi wajen suna zagayawa cikin aljanna sai suka zo gurin bishiya jinsin wancar bishiya din suna zagayawa suka zo kamar misali da muka bayar muka ce gwaiba in ka gwaiba a nan za ka iya ganin wata bishiyar gwaiba a wani guri kuma sai ka gan su duk iri daya to suna zagaya suka zo gurin jinsin wata bishiyar gwaiba to sai suna wasu wasu shin wannan ba irin wata bishiyar ba ce da aka ce kar mu ci amma ko ai ba ita aka nuna kar mu ci ba duk da cewa ƴaƴan itacen su iri ɗaya ne kuma ita bishiyar iri ɗaya ne da wattar amma wannan muna ga zamu iya ci fa waswasa lahum ash-shaytan sai sa musu waswasi su ci wannan ne ko su bari ko sai wattar din ne wacce aka nuna ta wannan wasu malamai aka ce tafi a jinsin bishiya wasu malamai kuma suka ce a ita bishiyar ce kanta ainin bishiyar da aka nuna musu cewa kan su ci to shine suna zagaya wata ran suka zo fa waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya sa musu waswasi cewa wannan bishiyar da kuka ce da aka ce kar ku ci akwai muhimmin al'amari fa a cikin fa aka ce kar ku ci shi yasa lokacin sai ya sa musu waswasi waswasi cewa a to me ya faru kuwa a'a mu ci ne ko kan mu ci ne kai wannan kaza ne wannan kullum iblis shaitan da waswasi yake fara wa mutum duk abin da mutum zai yi wanda bai taba yi ba na zunubi to sai an fara waswasi kai amma kuwa anya ni sai in ga dai gashi dai na a wa'azi dai da nake ta ji ana cewa abu kaza haramun ne amma kuma to mutum zai iya tuba ai a'a kaza duk wasuwasi sai sai su ma wasuwasi komai za ka yi in wanda bai taba yin shashanci ba in ya haɗu da aboki shaidani ya ja shi haba eh, ka- wannan me ne yanzu shekara nawa ka taba yi ne in kai in kai in kai kawai sau daya ba shi kenan ba sai ka tuba kawai kai kafi mu ne mu din ma dai muna son aljanna sai ya samu sai waswasi sai ɗanin mutum kenan waka sai ya ga mutum yana waswasi yana waswasi jikinsa yana rawa yana rawa yana rawa sai dan eh, jeru da mace ko a dan gefe ko a abun nan a- a- ko a cikin jami'a jikinsa yana rawa yana rawa sai dan rike jikinta ta an jima sai ga ya saba ko kuma gobe ko jibi in suka sake haduwa shikenan da kadan kadan kadan har ya soma rungume jikinta ita ma haka ne da farko fa waswasa lahum ash-shaytan innan yadda shaytan yake fara yi da kadan kadan yake shigowa da kadan kadan har za ka ga ta zo ana wani yana zuwa yana tsaya gabanta dama in shaidani ne kawai da ya zo zai dan taba ko hijabinta ko jikinta ko wani abu nan kawai ka tuno babanta yana faɗa ko ta ga babanta a tsaye a tsakar gida ko take ga tana a jami'a amma ita ganta a tsakar gida ko ta ga mahaifiyarta ne mutumiyar kirki wadda ta mata tarbiyya sai shekara da shekaru tana mata tarbiyya sai ta ga mahaifiyarta lafiya ki mai da hankali da maza fa ki mai da hankali da shaidan ko ki rinka cino irin wa'annan abubuwa shi ko ya ya nake ganin ki kaman ba kauya ne ki hankalin ta dawo sai ga cewa a gaban wani dan iska take ta an jima kuma sai sai na ganin ki kaman ba kauya kaza kaza fa wasu wasu da shaitan yanda yi musu wasu wasu dina sai sun wata suwa yanzu ne kam lalle kam na shigo jami'a kaza kaza kaza kawai sai ya kyale ta ya ga ya sa mata kokonto sai ya kyale ta kawai jefa mata wani dan kudi ya yi abuna ka ba ka ba kawai sai ta je mata to kaga ya kashe ta da kudi ko ya yi mata wani kyauta ko ya abuna sai ya tafi kamar ya manta da ita dan wasu lokaci kadan sai za ta ganin ta sai fa har yanzu na ga kauyen cincin nan bai abuna ba to takalan kuma wasu wasincin na kazu na rannan ba zai kai karfin yanzu ba wato karfin wasu wasin yanzu ba zai kai na rannan ba ta sake haɗuwa da shi daga nan kawai sai soma abubuwan da zai soma yi da ita da kaɗan kaɗan shi kenan fa wasu wasa lahu ma shaitanu su ba abin kakarki annabi adam da kakarki hawa ba ba gaba to aka sa aka fidda su daga aljanna to ke karki haka ki ɗau darasi daga wannan darasin da ake karantarwa kar wani shaidani ya zo ya yi miki wasu wasi ya sa miki wasu abubuwa kina jin kaman a'a ki yadda ne ko ki yadda ne a'a kaza ya ce ki rage hijabin ki ya yi yawa yar jami'a ba haka ba sai ga tana tura suwa baban ta din kamata hijabi kullum baban ta yadi hudu yadi biyar yake tsoyawa in za a yi hijabi to yanzu haka kaza kaza ko shikenan sai ga da kadan kadan wannan ya faɗa yau wannan ya faɗa gobe shaidanin sun fi yawa mafi yawa shikenan kawai sai ga ta biye su ta manta aljanna ta manta Allah ta manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta manta ita waye ta manta mutuncinta shikenan wannan shine abun da aka yi wa annabi Adam alaihi salam fa waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya sanya musu waswasi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ma yuriduka ila ma la yuridu malamai sun magana akan hadisin amma da ma yuriduka ila ma la yuriduka ka bar abin da kake jin kai hankalinka bai kwanta ba zuwa ba da kawai kasancewa ka nitsu in kana maganar aikin alheri kai tsaye a fili yake kuma kana za ka ji alheri kake da ikon Allah amma daga zaran abu ya zama na shaidan za ka ji akwai kokonto a ciki ba ka da nitsuwa in ka ga mutum yana aikin shaidan a nitse to shi ma ya zama shaidan kuma kawai dinga dawo mutane ne shi ma suna yara sa suna yi za ka fawaswasa lahum ash-shaytanu sai shaidan ya sanya musu wasu wasi don me liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima yana so ya jefa su cikin halaka don ya zamanto abun da aka rufe su da shi na fitira na gidan aljanna ya bayyana ya take a jikinsu ya zamanto sau'atihima wato tsiraicinsu ya bayyana a fili tufan aljanna ya kwabe daga jikinsu don haka ne iblis ya zo ya sanya musu wasu wasu ran da iblis ya zo yana sa mutum wasu wasi don ya kawar miki da mutunci ne daga ran da kika fara shedana da wani a cikin jami'a ko a wajen jami'a daga ran da kika fara to magana ta kare shikenan wannan daraja da mutunci ya kare addinin musulunci ya zama da abin mutunci a gurinki ba kin watsar da addinin ki alqur'ani kaman ba shi ba kaman ba ke sai yar alhaji muhammadu ko malam muhammadu ba kaman yar wani yar wani ita ita haka saboda mai kin zubar da mutuncin musulunci kin zubar da mutuncin imani kin zubar da mutuncin iyaye kamar ba sake a islamiyya ba iyaye sun sake a islamiyya da hijabi da komai suna rawan jiki a kanki amma yau ga wani shaidani an sa miki wasu wasi shikenan kin rage hijabi kin soma sake jiki an kuma zuwa biki da ke ke ba cikin jami'a kike kwana cikakke ba ko fa za ki fita daga jami'a sai kin gama abin da kike yi ki sawo ki dawo jami'a ki kwana ki kuma iyaye suna can in waɗanda ba su damu ba ne suna can suna can wasu yan su kwana kwamfuta yan su kwana kwamfuta yi mabarki a cikin mabarkin shaitan ya ce musu kun sadaka ran juma'a lallai mabarkin ku zai tabbata sun yi mabarki su ta zama kwamishiniya tana zagayawa cikin maza ta zama minista tana zagayawa duk wannan shine mafarkin su ko da aka sun zo suna sadaka da mata za a abin nan ko sadaka da wani abu ko mafarkin su ya tabbata asara biyu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake bayyana yadda iblis ya yi wa annabi adam alaihi salam wa qala sai ce musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati ina tabbatar muku Allah mahalicinku bai hana ku cin wannan bishiyar ba illa an takuna malakaini sai don kawai in kun ci ko a ce illa Allah takuna malakaini ya hana ku ne don kar in kun ci ku zama mala'iku guda biyu tunda ce yana cikin mala'iku jinsinsa ba daga mala- ba halittar mala'iku bane amma ga shi ne yana cikin su yana so ya nuna musu kamar shi da ya ci wannan bishiyar ne ya gari Allah ya zama kuma wannan bayan sun yi shi bisa sako ɗan tsaba iblis ya gama da su ne kuma dama Allah ya riga ya zartar cewa hakan zai faru don wani abu ya faru in haka bai yiwu ba bayan zuwa ma nan anan kuma Allah ya dole sai mun yi anan sai mun zauna a nan sai mun rayu a duniya sai mun yi kaza kuma Allah ya yi akwai yan wuta akwai yan aljanna Allah ya sa mu cikin aljanna da haka tun tunin ai Allah subhanahu wataala ta inni ja'ilun fil ardi khalifa har tun tunin Allah ya riga ya faɗa inni ja'ilun fil ardi khalifa haka kullum ashiya suna tafiya ne qadri Allah wa mashi'ati wa qada'ihi subhanahu wataala da haka al-iman bil qada'i wal qadar wata suka zo abinan suka zo suka iblis ya biya musu wannan magana ma da haku ma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakai sai dai kawai don kar ku zama mala'iku guda biyu aw takuna min al khalidin ko kuma don kar ku zama masu dawwama a ciki sun nemi dawwama ta hanyar abinda iblis take gaya musu ka duba iblis ya ruɗe su daga ƙarshe wa qasamahuma sai ya rantse musu ya rantse da Allah to shi ko mutumin kirki in ka rantse masa anan kake gamawa da shi wa qasamahuma ya rantse musu inni lakuma wallahi lallai ni lakuma gare ku ku biyun nan laminan nasu hina wallahi ina cikin masu mai gaya muku magana da ta dace nasiha ba ma ce faɗin magana da ta dace to ina gaya muku magana da ta dace wallahi ina cikin masu gaya muku magana da ta dace ka duba yana ta bibiyan su har ya kai ga rantsewa da girman Allah shikenan ya ruɗa su ya sa musu wasu wasi dama yawanci wasu wasi ne za ka ga in a cikin mutane ne aka faɗi shekaru suna yi shaidan ɗin gaske shi ma yana yi shaidan ɗin gaske yana rusa zuciyar mutum imanin ciki yana kankare ta yana maye ta da tsatsa shaidan ɗin mutum kuma yana cewa zo mu je zo mu je gure ka zo mu je kana ɗin kawai ni ma ba alƙawari in dai muka je yau ni na ɗau komai jefi ɗin ma ni zan biya sannan komai da komai ni zan kuma wallahi ba ka gani ka je ka gane wa idon ka haka iblis din mutane ke dan din mutum ke abokinsa ne a jami'a kai ka faro iyayenka sun ma tarbiyya ta gari ya ka zo jami'a su sun dauka kana nan kana karatun karatun gaske za ka yi wa addini kariya shi ko yana ya rube ka sannan abin da ya sama in je kuka yi hira da shi sai ka kwana baka yi bashi ba kai kana tuna tarbiyyar iyaye wannan tun da tauran imani a jikin mutum kenan ko da ya kusan kwana bai bacci ba yana ta tunani kai wannan mutum ruwa yake gaya maka ne kuma shi iblis shaidanin mutum ba a iya rabuwa da shi da gaske sai in kai mai yawan azkar ne in kai mai yawan azkar ne kusa da kai ma ba zai zo ba in ya zo ma zai tafi da ya tuntuba zai zai kauce in kana yawan azkar kenan wato matsalar rashin azkar shine hatta mutum mai mummunan manufa da wuri ka samu sai dara akan mutum in baka azkar da safe kawai kai da ka'idar ka amsa ka shigo masallaci da waya ka fita da waya ta bani ta mu za mu shiga masallaci ne da Allah jira ni kadan to yau ka shiga Allahu akbar kana tuno magana da kuka yi da shi subhanallahi wal azim ne kake faɗa ko wanne ne duka dai kana in kuɗi ne aka yi magana abuna na turo wani da kuɗi eh kwarai ya bani ban dai kirga ba yanzu saboda za mu shiga sallah abuna shike nan kana cikin kurukuri da an dago inda nan liman ya dan yi dogon karatu sai ka sa hannu a biyu kana lissafi haka magana ta baki kana girba saboda ka manta a sallah ake saboda kafin ka shigo an gaya ma labarin duniya ka shigo yaushe zaka nutsu malamai suka ce daga hikiman a yi sallan azahar ake son a yi raka'a hudu na nafila kafin sallan azahar an fi son a yi raka'a hudu na nafila kafin sallan azahar bayan azahar din kuma a yi raka'a biyu abin da yasa daga cikin hikiman malamai suka ce azahar ita lokaci ne na neman duniya tun daga safe har azahar zaka samu kowa yana cikin dukubar harkar duniya ne mai ofis yana yi mai sana'a yana yi dan kasuwa yana yi mai kowa yana yin ai abin nan da mai zigila da jama'a akan ababen hawa shi ma yana yi can sai kira sallar azhar to sai ka bar abin da kake yi din malamai suka ce mustahabi ne kuma daga cikin sunan rawatib sai ka je kai raka'a hudu suka ce wannan raka'a hudu in ka tabbara daya kana tuno cinikin da sauransu har kai raka'a guda kai raka'a biyu kai abin nan kai sallama to daga nan hankalin ka soma dawowa jikinka sai sai ka sake tashi ka sake kabbarawa ka sake raka kai kafin nan insha Allah ta'ala ka watsar da duniya mana kana cikin masallaci har ka raka hudu to in aka zo ka tada iqama na sallar azhar insha Allah ba ka shiga sai za suka ce hikima da yin raka hudu kafin sallar azhar bayan kuma sai kai raka biyu kawai sai ka tafi sai ka koma kasuwarka to nan kafin ka zo dama an riga an fara ikama kana cewa mutumin an shiga sallah ba su zamu shiga sallah ne ba mu jira ni kadan zan kira ka daga ba me me da wannan labarin da ka shiga masallaci to da kana kammarawa da sauran labarin a zuciyarka shikenan ka shiga da shi kana cikin yi kana abun nan sannan kana idarwa ba wani azkar ba tasbihi ba hailala ba wane ne kawai ka fita shikenan assalamu alaikum yawa mun yi dar abun nan dama kaza kaza kaza kaza shikenan ka ci gaba da yi wancan sallan yadda ka san wani abu kawai na ɓata lokaci ka zo ka yi shi ka wuce shikenan shi yasa mutum ba azkar a bayan sallah ba azkar da safe ba azkar da magariba ba komai daga abokinsa shaidani ya zo kusa da shi kawai sai ya samu abin dama a kansa komin girman mutum bai wuce shaidan ya gama da shi ba da wuri a cikin abokanansa in mukami yake da shi ya ce masa a'a wannan ka san yanzu shekaru sun tafi innan mai kabar wa yaya mai kabar wa kaza sai fa ka sari wannan kudin in ba ka sare su ba za ku ga su kuma haramun ne amma suka ji kawai ya ya gamsar da kai yanzu nan ga ka ga ka da tijo ka kusan retirement ka fara shekaru ba experience ga kuma amma wani ya yaudare ka ka zama makaryaci ka zama mai ha'inci ka zama mai ɗiban kudin talakawa cikin karamin lokaci saboda ba ka azkar haka ambaton Allah in kana azkar ka san cewa duniya abinda Allah ya raba haka zai zo mata kuma haka za ka bar duniyan kuma haka za ka kasame ta ka zo ba ka da komai ba ka ba komai ba abun kunya bane matakar ka tafi da imani so amma in mutum ba ya yin azkar yanzu ne yake da sanin Allah ya kiyaye ba ka fadallahu ma bi guru فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين kaduba Allah subhanahu wataala yana fari da har wala qad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu ahada wasu malamai suka ce shi yasa baya cikin ulul azmi min ar-rusul bai taba yi cikin ulul azmi min ar-rusul guda biyar annabawa annabi adam alaihi salam an jarraba shi bai samu cin jarraba ba amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi isa alaihi salam annabi nuh alaihi salam وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أما cikin ayan ba a jera su yadda su a jere ba sai aka kira kawai da aka gamsu da kiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai wa minka shikenan sauran za ka gayyo su a hargutse sai da aka ce wa minka sai ka koma farkon annabawa sai ka ce wa minnu don a dago darajarsa domin sauran a tsakani suke tsakanin Muhammad da nu sai ka kira na karshen sai ka kira na farkon hikimar alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yake fadallahu ma bi guru sai kawai ya ruda su duguro da rudani ya nusar da su ta hanyar rudani ya jawo su ta hanyar rudani duguru rudani abin da ya gaya musu ba gaskiya ba ne amma ya riga ya sa musu wasu wace kuta ne ya ce lallai su ci kawai ga bayani ga bayani ga bayani akwai wasu isra'iliya karkashin wannan gurin ana ce fadalla kuma bi sai zo yana kiɗa da waka sai zo ta bangaren hawa yayi yayi ta bangaren adam bai ci nasara ba sai zo ta bangaren hawa sai ya dan yi waka wai shi yasa zaka ga mata yawanci sun fi karkata zuwa ta a wannan isra'iliya ne ta haka yawa isra'iliya ne wai sun gaji jin waka wai abu ne sai ka ji ma suna lafazin wakan ta yi musu ya dan rinjaye ta sai ita da ya rinjaye ta sai ta ce sai ita kuma ta rinjayo annabi ta samu mafi yawa ta rinjayi matar mutum ita kuma takan rinjaye shi wani kan yawanci haka ne ko to amma dai na annabi adam din da hawa wannan isra'iliya ne amma al'ada yawanci ka je ka samu matan mutum kuka abu na matsayin ka na ko kaninta ka zo ka abunan zauna ka dan yi abu mai mafi yawa in ka isar masa da magana ko kuma in an isar da magana ko kuma matar mutum yawanci yana tasiri saboda ita ta fi kowa sanin sa yawa ta fi irin miliyar da za ta yi ta gaya masa labari kai kuma kawai in ka yi kokari ne ka kawo baro ko je ta kawai ta kawo baro don ka gaya masa labari zai gane Allah subhanahu wa ta'ala ku sallallahu alaihi wa sallam falamma za ka shajarata lokacin da suka ɗanɗani wannan bishiya ɗin badat lahuma sau'atuhuma kawai sai tsiraitin sai fito fili ba bukatar a ce ku tube ina gidan aljanna a saba Allah ai tufan jikin tufan gidan aljanna ba ya zama a jikin mai sabo ne to da haka suna ɗanɗana bishiyan kawai badat lahuma sau'atuhuma sai suka ga tsirara sai suka gansu tsirara ina rigar ba wai ana jiran sai sun tube ba kawai rigar sai ta tube kanta da kanta suka fanka daga jikinsu wanda ke nuna in kana neman aljanna shirya ya fi al'asar da haka ne lafi rafisat mal antiganiyat gidan aljanna tsada ne da shi sai an dage Allah samu dace madad lahu ma sau'atuhuma kawai sai ga tsayin su a fili wa tafiqa yakhtifani alaihima min waraqil janna sai suka rinka zagayawa cikin aljanna annabi adam alaihi salam da ya ga tsayin sa sai fita a guje an rawaito riwaya na hadisi na abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbai labari a bisa ibn khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sai annabi adam alaihi salam sai fita a guje daga tsirecin sa sai Allah ya ce masa ya adam aminni tafirru yanzu ni kace guduwawa sai ce la ya rab wallahi kunyan ka nake ji ba kunyan sako ga kunyan tsireci ya fito fili wannan ke nuna nuna tsireci kaskanci ne ga mutum amma wasu zaka gansu a hostel ga maza ko mace a cikin mata tana nuna tsirekinta tana jin ita wata ce wannan ba tarbiya sai ta gari ba baka ba dan lahu ma sawatuhuma annabi adam sai ya gudu sai Allah ya tsaye da shi wa tafiqa yakhsifani alayhi ma min waraqil janna suka rinka tsinkan ganyen ita gidan aljanna malamai suka ce ganyen zaitun suka rinka tsinka bishiyar zaitun suka samu a gidan aljanna ko suna tsinkan ganyenta ko su kulla wannan da wannan su kulla wannan da wannan wa tafika yastifani alaihi ma min waraqil janna ko suka zama to suna zagayawa suna tsinkan ganyen aljanna bishiyar zaitun kamar yadda malamai suka ce suna mammanne al'auran su kar a ga al'auran su kadai ne ba gidan aljanna amma suna suna suna cikin kunya Allah ce wa nadahuma rabbuhuma sai Allah ya kira su yace alam anha kuma an tilkuma shajara shin ban hana ku cin wancan bishiyar ba an tilkuma shajara kuma malamai wasu bangaren malamai da suka fi karfin magana suka ce bishiyar ce da aini wato ita asalin bishiyar ce ba aka na suka ce suka ce alam anha kuma an tilkuma shajarati shin ban hana ku cin wancan bishiyar da nuna muku ba wa aqulla kuma shin ban gaya muku ba inna shaytana cewa lalle shaytan lakuma gare ku aduwwun mubin da bayyanan gaba ne sai sa kuka biye shi amma Allah ya zartar da abin da yake so ya zartar kuma dole sai ya faru za ka kara rabbana balanna anfusana insha Allah ta'ala in muna raye gobe gobe kuma insha Allah ta'ala an ce din za a rufe ko to insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ta'ala ali Hamun lokacin.
الشريف والأصول الإسلامية كمثال السنة المساجد وأنت بالضمان ورسم أحسن الإسلام والمسلمين وأبو بكر وعمر كان يقول العالم الرباني كما نعتبر إن شاء الله تعالى إن شاء الله بيدو يجب أن نبرد ممكن أن نتعلم أكثر ولا كما نعتبر
duka wa'annan bayan Allah da aka ambata kowa da irin nau'in abun da yake bukatan Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasara a kai wani damuwa ne wani rashin lafiya wasu wasu bukata suke da su wasu kuma wasu bukata suke da su suke ganin kuma wani abu yana iya kawo tsaiko duka wa'annan Allah subhanahu wata'ala ya san bukatun mu tun kafin su ambata muna fatan Allah subhanahu wata'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula نسأله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه سبحانه وتعالى بآيات القرآن التي تلوناها وقرأناها وقرأها عباد الله الصالحين في على جميع وجوه على جميع وجوه الأرض أن يتقبل منا ويقضي لنا حوائجنا إنه على كل شيء قدير الله بيا وكوا بكاتنسا duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa wanda yake cikin bukata Allah ya biya masa bukatan sai sanya alkhairi a ciki wanda duk damuwa ta dame shi har ya turo ko ma bai turo ba Allah subhanahu wataala ka tsaya masa akan bukatunsa dukan mu gaba daya Allah ka yi mana agaji akan bukatunmu na alkhairi Allah ka tabbatar mana da su dukkan wanda ka biya masa bukatansa ya Allah ka sa hakan ya zama alkhairi gare shi duk wanda yake neman wani abu gare ka ya Allah ka biya masa bukatansa kuma ka sanya alkhairi a ciki وما ذلك عليك بعزيز انك على كل شيء قدير Allah ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka hada mu da su cikin aljanna firdaus duk abin da muka yi na kurakurai Allah ka yafe mana abin da muke yi na kurakurai da laifuffuka Allah ka yafe mana su abin da muke yi daidai Allah ka karbe su Allah ka karbi ayyukan mu ka karbi ibadan mu wannan haduwa ta mu Allah ka sa haduwa ce mai albarka Allah ka gafarta mana kurakuran mu ka yafe mana zanuban mu duk wanda muke zaune a nan ya Allah Allah ka sa kafin mu tashi a wannan guri kar mu tashi face ka gafarta mana Allah ka sa kar mu tashi da wani abu na zunubi tattare da mu kai mai iko ne akan haka Allah ka yanta wayayen mu daga wuta zuwa aljanna Allah ka gafarta wa iyayen mu ka hada mu da su a cikin aljanna firdaus ka gafarta wa malaman mu ka hada mu da su a aljanna firdaus Allah ka saukar mana da ni'ima da rahama a wannan gari namu mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya shugabanninmu masu jagoranci Allah ka kara musu adalci Allah ka ba su ikon yin adalci wanda suke da shirin kwarai Allah ka taimake su wanda suke da mummunan niyya ya Allah ka sa su gane kuma masu ganewa bane Allah ka kawar da su ka kawo mafi alkhairi daga su wanda duk suke wasu ayyuka wanda bai dace ba ya Allah ka sa su shiryu Allah ka shirye da mu da su baki daya wanda duk yake wani abu ko kwace abubuwan dukiyoyin jama'a Allah ka shirye da shi Allah ka sa mutane su gane su daina ayyukan da suke wanda ba daidai ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا domin da zai kawo mana tashin hankali a wannan gari ko a rayuwar mu Allah ka kawar mana da shi Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu daga kowace irin fitina don fitintunun karshen zamani Allah ka azurta mu ka azurta zuriyar mu da haddace alqur'ani da aiki da shi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وآمنا في بلادنا وآمنا في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك